الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin talata wanda ya daidai da 21 ga watan bakwai din musulunci watan rajab yau hijira na da shekara 1444 afuwan da 43 wanda ya daidai da 22 ga watan biyu miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na ihya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma wanda muke a daidai wannan lokaci kuma a daidai wannan mako idan masu bibiyar ba su manta ba muna cikin surtul araf sura mai namba ta bakwai a cikin jerin giyar surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta goma sha uku a wannan sura yau insha Allah za mu tashi aya mai namba ta goma sha hudu a wannan sura mai albarka suratul araf kafin mu je ga ayan kai tsaye akwai yan tambayoyi kamar yadda aka saba mai tambayan farko yana tambaya game da wani bawan Allah a lokacin da mahaifinsa ya rasu musulmi ne amma kafin a raba gadon da mahaifin ya bari sai ya ridda ya bar musulunci to gadon za a raba da shi ko ba za a raba da shi ba to wannan tambaya ce wanda malamai sun yi ta kai kawo a kanta musamman malaman mazahib irin su imam malik irin su ahmad bin hanbal da sauransu a takaice shine imam malik bin anas imam darul hijira allah ta'ala ya masa rahama ya ce ba za a raba gado da shi ba amma fatawa agun ahmad bin hanbal shi kuma ya ce za a raba gado da shi a dogaran shi malam ahmad dan hanbal ya ce a lokacin da gadon ya wajaba a kansa to a lokacin yana musulmi bayan shari'a ta tabbatar da ya samu gado kuma sai ya bar musulunci shi ko malam maliku abin da ya ce gado baya zama gado sai a raba shi a lokacin da ba a raba gado ba sunansa tarika haka shari'a ta samu suna amma lokacin da za a raba ya zama gado saboda ka tunda a lokacin da za a raba ba musulmi bane ba za a raba da shi ba wanda shine fatawar Imam Malik Allah ta'ala ya masa rahama a shawara nan idan har hakan ta faru za a raba gado a je kotu ta raba kuma inda ya shari'a kotu ce a kasan nan malikiya ake bi saboda ka bashi da gado a fatawar mutanen Najeriya da kotunan Najeriya na musulunci bashi da gado wannan shi ne abinda malamai suka fada wallawa tambaya ta biyu menene matsayin yin sallah da riga ta yan bal makaruhi ne dukkan malamai sun ittifaqi makaruhi ne iya ragewa sallar daraja da kima tunda Allah ta'ala ya ce ku zuzina ta kuma inda kulli masjidin idan za ku yi sallah ku rike ado a duk lokacin da za ku yi sallah kai kuma ka san rigar yan balba rigar ado bace musamman ado na shari'a da za a zo gaban Allah ko a je gume mutunci an fahimci wannan saboda ka masu yi su kaurace domin iya zamanto abin da zai kawo sallah na kasu wallahu ta'ala alam Allah rama bismillah Allah ta'ala yana cewa قال انظرني الى يوم يبعثون قال انظرني إلى يوم يبعثون نعم قال إنك من المنظرين Qur'ani yana ba mu labari game da isar annabi Adam alaihi salam da shedan aduwullahi iblis lokacin da Allah ta'ala ya bada doka a ji a gaida annabi Adam alaihi salam ya kuma shedan ya ce yaƙi ba zai yi ba a ba wastakbara yake kuma ya girman kai da ya girman kai sai Allah ta'ala ya tambaye shi iblis menene ya hana ka kai sujjada ga annabi adam alayhi salam saboda me me dalilin ka na ce a gaida shi kuma ka ki kai me dalili daga nan sai babban abin da aka fara yi wa Allah sabo da shi a bayan kasa ya bayyana shine hasada sai ya ce ana khairun minhu kalaqatni min narin wa kalaqatahu min tin sai ya ce Allah dalilin da yasa ba zan gaida annabi adam alayhi salam ba ni ai na fi shi ai ni na fi shi domin ni an halicci ne da wuta shi kuma an halicci shi da tabo da ya bewa Allah amsa ta rashin ladabi da ainihin rashin bin umarnin Allah ɗin sai Allah ta'ala ya ce to fita daga aljanna ka fita daga cikin gidan aljanna domin ita aljanna ba gidan masu girman kai bace ba gidan masu hasada bace baya kamata da ka zauna a wannan gidan ka fita kuma kana kaskantacce idan ka fita a nan muka tsaya yau kuma yadda Allah ta'ala zai ci gaba da labarin da Allah ta'ala ya wace dan wannan korar ya ce fita daga gidan aljanna sai shi dan ya ce ƙala an zirni ilayu mai ba'afu Allah ni ga bukata ta ka ja tsawon rayuwata ta kai har zuwa ranar alkiyama Allah karkaɓi rayuwata daga nan har sai lokacin da za ka tashi alkiyama ka banni in dinga kaiwa da kawa a bayan ƙasa malaman tafsiri suka ce iya daga cikin jarrabawa mafi girma ga dukkan musulmi ƙaddarawa ce ɗan da allah yi ba zai mutu ba sai ran tashin alkiya ba domin ya yi rantsuwa sai halakar da mutane da yawa kuma shi iya da sai ɗara iya iya ganinmu ba ma iya ganinsa iya iya shiga cikin jikin ɗan adam kamar yadda jini yake circulation a jikinka iya da sawa ɗan adam wasu wasu a cikin zuciyarsa da dukkan abubuwa da ke halakar da 'yan adam iya cikin jarrabawa mai girma lamma kawon Allah fihi sagar wal haqara lokacin da Allah ta'ala ya tabbatarwa da shaidan kaskanci da kuma wulakantaka ba da izil malakiyya bayan da iya cikin aljanna cikin karamci da girmamawa iya tare da mala'iku da ya fice daga yi wa Allah ɗa'a sai Allah ya kaskantar da shi ya yi watsi da shi daga nan kuma in ƙalabat marami himmatahu ila ta'alluqi bi safasifi daga nan kuma shedan sai ya juya burinsa manufarsa abin da ya sa a gaba shine ya ta'alluqi ya haɗa alaƙa da dukkan ƙaskantacce daga cin abin da Allah ya halitta dukkan abu marar daraja wanda ƙa'idarsa saɓon Allah da juyawa Allah baya to sai shi ɗan ya aura abota da shi kuma amma yanzu wannan ko a yanzu idan har mutum iya nuna cewa ba tare kuke da shi ba a mu'amalance ko a addinance to sai ga yaji ya nemo wani abokin adawar ka ya kulla abota da shi to shedan sai ya haka da Allah ta'ala ya ce fita daga aljanna ba zai zauna ciki ba to sai ya kulla alaka da dukkan wani mutum da yake saban Allah domin in ya bi auliya Allah masoya Allah masu yi wa Allah da'a to kamar iya tare da Allah da ya tafi shi to sai ya kiya duk wani kangararre sai shaɗin ya kulla alaƙa da shi daga cikin aljanu daga cikin mutane dukkan wani wanda burinsa yau allah butulci sai shaɗin ya kulla aure da shi ma'ana ya kulla alaƙa da shi a daga nan fasa'alan nasara bidirul hayat shi shaɗin ya roƙi a jinkirta masa a bashi tsawon rayuwa har zuwa ranar alkiyama wa iza kana zalika bi takdiri llahi wa ilmi ibn ashur a cikin tafsirin sa yake cewa dama can tun azal Allah ta'ala ya kaddara wa shedan ba zai mutu ba sai ran tashar kiyama wannan roƙon da yayi ba shine dalilin bashi wannan amsar ba yake cewa ai innaka minal makalukatil baqiya kana cikin halittu da za su wanzu da rayuwarsu har Allah tsaye da alƙiyama wa kada afada at-ta'kid bi inna za mu fahimci maganar da yace innaka minal munzirin innaka sai aka bude jumlar da inna minal makalukatil baqiya bi inna al-ikbar bi siga minal munzirin ay inzarihi amrun qad qadahu Allah wa qaddara zaman shi dan a duniya da jinkirin da Allah zai masa dama can Allah ya kaddara wannan mai kabri su'alihi tun kafin shi dan ya roƙa a baci wannan dama din har ma yake cewa wa inna allaha laysa bi mughayyirin ma qaddarahu allah allah ba zai canja abin da yi ba duk abin da allah ya kaddara ba zai canja shi ba fa jawabullahi ta'ala li iblis amsar da allah ta'ala ya biyo iblis ikibarun an amrun tahaqquqi wani ba da labari ne game da wani al'amari tabbatacce dama walaisa ijaba ne ɗalibat iblis wannan cewa innaka minal munzarin ba amsa bace Allah yake bawa iblis domin ya roƙe shi kada ya karbi rayuwarsa sai ya kai shi ranar alkiyama har ma yake cewa li'annahu ahwana ala Allah domin shi dan wulakantacce ne gun Allah tunda Allah ya bashi umarni ya kebi man min an yujiba lahu talaba wulakantacce ko Allah ta'ala baya karbar addu'a sahi duk wanda yayi wa Allah butulci juya wa Allah bayan Allah ta'ala ba zai girma shi ba wa man yuhini Allah kuma lahu min mukrim duk wanda Allah ta'ala ya wulakanta ci ba wanda zai ba wanda zai karrama shi saboda ka shedan a wannan yanayin iya cikin wanda Allah ya fishi da shi ya kore shi saboda ka Allah ba zai karbi da'awarsa ba ba zai karbi bukatunsa ba to ashe bawa iblis amsa da cewa innaka minal munzarin ashe amrun ne qadariyun muhaqqiqun al'amari ne na ƙajari kuma haka yake abin dama tun da an ba kumanta ba mun karanta hadisun muslim wanda Allah ta'ala yake cewa ina Allah kalakal maƙadira ƙabla an yi kula ƙabi arba'ina a dukkan wata ƙaddarar halitta Allah ya halice ta kafin ya halice halitta sama da shekara arba'in da Allah ya halice iblis dama ya tabbatar da cewa Allah ba zai karɓe shi bai sirar tashin alƙiyama an bai mutuwan nan shi ne da ya ce an zurni ila yau wa so sai Allah ta'ala ya ce innaka minal mundarin kaje kana cikin wanda aka yi wa imhali din an jirkin dama duk abin da za ka yi kaje kai an fahimta ya ce kaje an jinkirta ba allah ta'ala ba zai karɓi rayuwanka ba daga nan har ranar alkiyama daga cikin irin wanda aka jirkintawa rayuwarsu tana nan akwai wasu daga cikin mala'iku akwai jibril alaihi salam akwai mikal akwai malakul maut akwai ridwan akwai malik duk suna cikin wanda Allah ba zai karɓi rayuwarsu ba sai ran tashin alkiyama akwai a mala'iku guda takwas wanda suke talaba da al'arshin Allah su ma suna nan akwai horul ain akwai wulidanun mukalladun duk halittu ne ba shi dan kawai aka bari cewa ba za a karɓe shi din ba sai ran tashin alkiyama a'a akwai wa'ansu halittun bawan bayan iblis an fahimci wannan amma su suna cikin yawa Allah da'a suna cikin yawa Allah da'a biyayya amma shi dan kuma ya kangare wa Allah ya yi wa Allah butulci kuma sai Allah ta'ala yi watsi da shi an fahimci wannan to she she dan ya nemi a jirkinta masa har zuwa alkiyama ya dalabu min Allah an yumudda umrahu malam abakar mamur gumi anan yace she dan ya nemi agun Allah ya ja rayuwarsa li yantaqima min adam alladhi huwa sababu halakihi domin yayi intiqami yayi rabuwa ga annabi adamu domin shine sababin halakarsa an gane abinda malai yake so ya ce anan shine dalilin fitar iblis daga aljanna annabi adam ne tunda kafin Allah ya halicci annabi Adam shedan iya cikin mala'iku suna rayuwa aljanna da aka halicci annabi Adam sai aka ce a gaishe shi sai shedan ya ce ba zai yi ba sai Allah ta'ala ya kore shi daga aljanna shedan sai yake ganin sanadiyar Adam alaihi salam shine sabab na zamtowa Allah ta'ala ya fishi da shi ya kore shi to sai ya ce shi iya so a jirkinta masa a ba shi dama daga nan har zuwa alkiyama domin ya yi intikami ya ɗaufansa ga adamu da zuriyarsa tunda su ne a ganinsa sanadiyar fansu daga aljanna an zurni ai a akirni ila yau mi ba ka jirkinta min har zuwa ranar alkiyama ai bani adam na zauna da 'ya'yan adamu na zauna da su har zuwa alkiyama ina faduwa ina tashi da su sai Allah ta'ala ya ce innaka minal munzarina kaje an baka dama daga nan har zuwa alkiyamin Allah ba zai karbe ka ba a wata ayan aka ce ila yawmil waqtil ma'lum Allah ya jirkinta ma har wani lokaci sananne ayi waqtun nafkatil ula a lokacin da za a yi bosan kaho na farko falamma alima iblis bi ta'khiri umrihi al-matlub a lokacin da shi ɗan ya tabbatar Allah ta'ala ya jirkinta masa rayuwarsa ya tsawaita masa har zuwa alkiyama sai kuma yi wa'ansu alƙawara da za mu zo kansu akwai hadisi ya tabbata daga abi umamatul bahili Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yake cewa lamma ba a san rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa na manzo to sai kananan iblisai shaidanu sai suka je suka samu babban iblis shugaban su gaba daya so kai mai koke cewa suna tifka ana warwarewa Allah ya turo manzon karshen zamani duk abin da muka tifka na halakar da yayin adam to yanzu ya zo iya warwarewa sai mun ja kaso da yawa mun halakar da su da awasa yi ta tsawon musu ƙananan iblis sai suka kaiwa babban iblis wannan kuka sai babban iblis ya cewa da yaransa cewa waɗannan waɗanda manzon ƙarshen zamani yake cetowa daga halakarwarmu ku je ku bincika su suna san duniya a cikin al'amarinsu akwai san duniya a cikin al'amarinsu yaran iblis suka je suka ce masa e suna san duniya sai ke cewa la'ubali allah ta abu asma in dai suna san duniya ku kyale ni da su ban ma damu ba kan ba bauta gumaka na samu hanya ta halakar da su sai ya ce wallahi yadda iblis ya rantsuwa zan yi jijjifi da asubanci a kan su ɗin waɗannan al'ummar da abubuwa guda uku kuma duk abubuwan abubuwa ne na halakarwa ya ce sai na ƙawata musu neman dukiya ba da haƙƙinta ba abin da ya ce kenan hanyar farko ta halakar da al'umma ya kawata wa mutane san tara abin duniya ba da haƙi ba ka kwatanta rayuwar mutu yanzu da wannan hadisi idan kowa ya bude bakin kowa ya bude sai ya tara sai ya nema ta kowace hanya ya tara abin duniya ta halatta ta haramta ba da motsa ba to wannan ya fada tarkon shida daga cikin abin da ya alƙawarin halakar da mutane a kansa abu na biyu ya ce kuma sai na kallafa musu ɓannatar da dukiyar ba da hanyar da shari'a ta ce ba ka duba bukukuwan da muke yi ka duba da yadda ake kashe kudi ake almubazzaranci ga kuma inda ya halatta a kashe kudin ba a kashe kudin abin da ya shafi marayu miskinai makarantun addini kwamitocin da'awa hankalin masu dukiyar baya kan wannan layi da za a birki a yi gwaninta a yi alfahari a girman kai a wannan gun suka yi aure suka tare idan ka ɗauko rayuwar yanzu hotonta abinda yake bayarwa kira sai ga a biki kaɗai ɗaurin aure na namiji da mata an kashe miliyoyin kuɗi a yakin banza aikin wani an kama hall a can an kama a can a duk abubuwa ne wanda ba sa cikin abin da Allah ya halatar da aka kashe dukiya ka ana ake kashe dukiya to wannan tarkon shedan da biyu ne ga yayin adam abu na uku shedan yace kuma sai na hana su yin amfani da dukiya abin da ya dace yanzu ka duba ka gani masallatan mu yaya suke makarantun mu na alqur'ani yaya suke mu yi tunaninmu masu kudinmu shugabanninmu akan ya za a farfado da irin illar da yahudawa suke yawa karatun alkurani mai girma daga nan a 2009 zuwa 10 bayyanar boko haram irin jasisar da ke karkashinta akwai dakushe hasken karanta alkur'ani a arewacin najeriya daga cikin manufarsa akwai wannan me yasa abin yayi aure ya tare a maiduguri ko arne ya san maiduguri tana da tarihin karatun alkur'ani mai girma tana da tarihin yaye mahaddatan alkur'ani mai girma me yasa rigimar ba a tada ita ba a gundun bokon yini addininsu abin da ya shafi bayelsa inugu lagos wanda za a sami gida ɗaya akwai daktoci da furososhi a gidan wanda bokon gida ce gadar su dama me yasa za a kawo fitinar gunda ake karanta alkurani mai girma manyanmu sun yi tunani akan wannan illar makaranti na wani alkurani aka rufe aka kulle su daga 2019 zuwa yau wace irin asara aka yi na product da ake samu na madatan alkurai daga wancan lokacin zuwa yanzu bayan jihar borno da abin da ya shafi arewacin nigeria har zuwa kano har zuwa katsina har zuwa ina sokoto wannan bala'in ya sa an kukule makarantun alkurai da mai girma an kashe mahadata bila adadin a cikin manyan musarakuna shugabanni gwamnoni mawadata wani tunani aka yi akan wani ilar da aka yi mana hankalin baya kan wani idan ka ɗauko baya bayan covid-19 ita ma ta zo da wata da wani shugumin abu wanda da ƙarshe ke nuna alamar ce kamun akwai fada da addini a cikin zarin in ba haka ba ta ya za a ce a duk makarantun alkurani a ebo wai almajirai a kowane a kai gidansu an yi wani ko ba yi ba me yasa ba a baza makarantun boko ba sai kun ta ake karanta alkurani za a ce kowa a ɗauke shi da garinsu a inda ya ce karatu a kashe wani garin aka sa motoci suka dinga jigila bayan Allah ana kulle makarantun da ake karanta alkurani ana kama malamin ana ɗaurewa wa yake da tunani akan meye wannan illa za ta jawo mana kun manta lokacin da aka yi wani yaƙi na italiyar murtaddin lokacin abubakar radiyallahu anhu da aka shi ma da tun alkurani umar ɗan kaɗa shawara ya bashi ya ce ni ina ganin haɗa alƙur'ani a buɗe domin an kashe mahaddata da yawa akwai yi wannan gaba za a iya neman wata aya a rasa duk manyan ƙasar nan waye ya yi wannan nazarin da wannan tunanin akan wani mataki za a ɗauka makarantun kullum baya suke kullum baya suke burinmu duniya da biki da siyasa a dinga kashe kuɗi a wannan layin amma wannan layin menene ake gano illar da aka yi masa suna gani idan sun ji kashe kuɗi za a yi a taimaki ɗalibai a taimaki almajirai aiwaye aiwaye to amma karka manta duk da cewa wannan layin baya kawo wuta a duniyanci to amma kuma ga layin da ake kashe kudin wanda shi ma baya kawo wutar duk wanda zai je akan biki ya kashe miliyan 10 miliyan 20 bayan biki me za a masa kuma me za a yi masa babu da za a yi masa so daga wannan illar iblis ya toshe mana kwakwalwa abin da ya kamata mu yi tunani ya buɗe wa an sun kwakwalwa abinda yake kuma saɓan Allah ne zunubi ne iya cikin maki da shedan Allah ta'ala ya tsari sai ya ce an zirni ilayen biyu a sun sai Allah ta'ala ya ce masa innaka min al-munzari na'am aya ta gambala qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim na'am ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
da shedan ya tabbatar da cewa abin da ya roƙa dama iya nan a tabbace Allah ya kaddara masa rayuwarsa za ta ja har zuwa alkiyama ta tsaya da ya ji wannan sai ya ce fabi ma aga waita ne ba ɗin sun ce dalil kasam ne rantsuwa yi Allah dalilin halakar da ni da kai al'igiwa yake ne alhalal tun da ya tabbatar ya halaka ba shi ba samun jin kan Allah ba shi ba samun ramar Allah dalilin wannan halakar da kamin ya Allah in ji iblis ai bi igiwa ika iyaya sanadiyar halakar da ni da da san daga cikin marasa rabu sai ce la'aƙa udanna lau wallahi haka shi ɗan ya ce abinda yake amfana abinda yake fa'idantar da wannan nuna tauki ɗin kenan la'aƙa udanna lahu wallahi sai na tsaya na toshe su daga siratakal mustaqim daga tafarkin kamar daidai shi sai na toshe musu wannan hanyar shi ɗan haka ya faɗa sama da shekara 1400 mazan Allah ke ba mu labari rantsuwa yayi sai ya tare mana hanyar bin Allah madidiciya an fahimci wannan ya yi rantsuwa sai ya toshe mana hanya kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa wa masu imani in sun samu dama su hana kafirai sakat da yake ba mu labari cikin surta tauba faizan salakal ashhurul hurum فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد الله تعالى كيتشوا فاقعدوا لهم كل مرصد وانا شيني محل شهد وانا آية كتوشي musu dukkan wata hanya tansu idan ana yaki tsakanin musulmai da kafirai to Allah ya ce dukkan wata hanyar walwala da wanda ba musulmi ba zai yi to in ka samu da maka toshe ta ku hana su sakan to haka shi ɗan ya faɗa wa Allah yadda aka ce miwa kafirai a lokacin da ake ma'arika ake yaki to haka iblis ya ce wallahi sai ya tare mu sai ya hana mana sakar wajen bin Allah hanyar Allah nan madaidaiciya shi ɗan ya ce wallahi ba za ku bi ta ba sai ya tsaya a kanta ya hana ku bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim muna neman tsarin Allah daga daga shaitan abin jefewa ku duba yanda shaitan yake kawo illa hatta karatun alqur'ani mai girma iya zuwa ya haramtawa wanda daga cikin masu karatun samun lada shi yasa Allah ta'ala yake cewa fa iza qara'atal qur'an fasta'iz billah فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم daga nan fa إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
suwaye nasa ya nasa إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون
Allah ta'ala ke cewa ce dan ya ce ah Allah ta'ala yana cewa duk lokacin za ku karanta alqur'ani mai girma fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ku ne matsarin Allah game da shaitan abin jefewa ma'ana ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim karatun alqur'ani ba karatun alqur'ani Allah ya ce ku ne matsarin shaitan domin zai iya sa mariya zai iya sama gwaninta da neman burgewa da neman girma in yi sakama wannan a zuciyar mutum ya halaka ku nemi tsarin Allah daga wannan game da shida fasa izbillahi mina shaidan rajim amma Allah ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun shaidan duk shegantaka shaidan ba shi da wilaya ba shi da saidara akan masu imani duk masu imanin gaske to shaidan ya sun fi karfin shaidan ikilasi da imani shine maganin shaitan ikilasi yi dan Allah da kuma gaskata Allah a dukkan bangarorin rayuwa to wannan shine makamin fada da shaitan shi ma iya fada da bakinsa illa ibadaka minhum al-qulasin he bayinka masu ikilasi sun fi karfi na bani basu innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun masu dogaro masu tawakkali ga Allah inna ma sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wallazina hum bihi mushrikun sai ɗara ɗan da samun damar ɗan tana kan waɗanda suka bi shi suke binsa suke bin hanyarsa suke bin manufofinsa suka yadda da irin tsarinsa to ɗan waɗannan nasa ne wallazi na homo shirikun kuma su ne masu shirka wannan bihi ɗin babu dago?
da akwai akwai dago? da wannan wallazi na homo bihi mushirikun da wanda suke haɗa Allah da suke haɗa iblis da Allah wajen al'amuransu shedan yake zama abokin tarayyar Allah a manufofinsu to wannan su ne na shedan nasa ya nasa an fahimci wannan ya faɗa wa Allah bima agawaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim shedan in kaske har masallaci sai ya bika la ilaha illallah ya haramta ma ladan da ake samu wajen sallah akwai wata kissa da na sha ba da labarinta a nan kuma makamantan irin waɗannan guraben akwai wani bawon allah makaho ne bayi da ɗan jagora kuma allah ta'ala ya ba shi juriya ta yin sallah cikin jami'i garin da yake tsakanin gidansa da masallaci iya da nisa a wannan yinin kuma an yi ruwa ga garin akwai ramuka sai fito daga gida da niyyar tafiya masallaci iya fitowa sai shi ɗan ya kan shi sai rikide ya koma yaro ƙarami sai je sami wannan bawan Allah baya gani sai ce baba ina za ka je sai masallaci zan je sai ce na raka ke ce raka na mana shi ɗan ya kama hannunsa duk inda ruwa yake ke kauce masa da rami yake kauce masa sai ne kai shi har masallaci kuna ganin kamar ya yi girgi ko sai ce ya baba ka san ni ko waye da ce wallahi ban san ka ba sai ce ai ni ne iblis ni shedan ne yace a ya ce dan kuma kawo ni masallaci sai yace ai in na barka kai kadai zaka shiga ruwa zaka fadi ladan ka zai yawa sai na kautar da kai ta inda ladan ka zai yawa na kama kama na kaka masallaci baka fadi ba baka sha wahala ba domin ya ga niyyarsa sai ya je masallacin bai sai ya hana shi ba to sai ya zo domin ya hana shi samun ladan cikakke to shi dan haka yake iya sauko da mutane daga aiki mai lada zuwa ga mara lada in yi kafin karfin sai ka yi aikin ku duba akwai kutuwatin shaɗan wani littafi da malamai suka rubuta shi kutuwatin shaɗan shaɗan idan ya ga ba makawa ba za ka yi shirka ba kafin karfin shirka ba za ka yi ba to sai da kai bidiya kuma sai da kai layin bidiya kaga mutum ga tauhidi ga ba shirka ba zuwa gumbuka ba komai amma kuma dan bid'a ne shi dan ya dauko shi daga can ya kawo shi idan ya ga ba za ka yi bid'a ba ahlus sunna ne kaulan wahidan ba kai ba bid'a kana neman tsarin Allah to sai kai da kai babu riya kuma ai kai abin dan a ce kai ne mana dan kai ka burgi dan kaza dan kaza idan ka bi karfi shi dan a wannan layin sai kuma shi dan ya zo da kansa ya dinga zaba ma aiki idan ya san aiki iya da rumu a gun Allah wajen lada sai ya hana kai sai zaɓa ma wani yanzu misali muna da da azumi ga shi nan wa'an suna ta biyan umar za su tafi akwai ma wanda ke faɗa mini wai katin a tiket ɗin umarar ma ya ƙare haka ne ko haka dai wani ke ban labari an sai duk ya ƙare tun yanzu tun kafin shaban ya kama wani kuma ba ya je umarar nan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba ba sau hudu ba ba sau goma ba umara a yanzu idan ka ɗau kudin da za ka tafi umara da shi aƙalla miliyan ko ƙasa da haka misali ka je ka samu marayu ko miskinai ko ɗaliban ilimi ko harkar da'awa ka kashe wannan kudin a wannan layin wallahi tallahi ya fi ladan umar da za ka ji an bai fi maganar amma ga wanda ya je umar sama da ɗaya biyu uku biyar amma shi da sai ya hana ka kai wannan din sai ya zaba mata bi umara wannan iya cikin zabin da shi dake yawan mutane na yi an fahimci wannan akwai misali da yawa ko kuma ga wanda ya cancanta kai wa kyauta kai wa sadaka ladan ka sai ya fi girma sai ya hana ka sai ka je kai wa wanda ladan ka ba zai kai na wannan ba an fahimci wannan ya hana ka kula da yan uwanka da danginka da aminanka sai ka je can abokai classmate cosmate wane ne mate duk sai ka je ka dinka kashe musu kudi a wannan gudu amma ga ahalinka da kuke tare da su wanda su ne waɗanda suke jin kukanka suke jin tacinka amma ce da sai ya hana ka taimake su hasali ma sai ya sa ka faɗa da su ya ƙulla muku gaba da kai da su ba su lafiya duk wani iya cikin makayi da shidan Allah ta'ala ya tsare su mala'ati annahum na'am sai dan kuma yace bayan yayi rantsuwa sai ya tare mu ga hanyar bin hanya madaidaiciya sannan kuma sai yace su mala'ati annahum wallahi sai na zo musu sun maɗin tana nan ababe ta littartib ne in na musu wannan na musu wannan sannan kuma zan zo musu min bai na aidihim daga gaba da su an fahimta ko da ke kafin wannan shi ɗan da ya san ba makawa ya halaka to daga nan sai ne mijin kiri har zuwa alkiyama fa asa iblis annahu sayakunu da'iya ila dalal kufr shedan sai tabbatar da cewa zai zama da'i mai kira zuwa ga bata da kafirci a an ce sirataka an yi idafar abin zuwa ga Allah sirataka ai hanyar ka tafarkin ka ya Allah wat tariq huwa al-amalu alladhi yahsulu bihi ma yardahu Allah subhanahu wa ta'ala in aka ce siraɗin lahi shi ne tafarkin da za ka hau hanya ka yi aikin da Allah ta'ala ya amince da shi bimtisali amrihi wajen bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa fi'ilul khairat wa tarku sayyi'at shine yawan aikin alkhairi da kuma kauracewa aikin sabon Allah wanda shine siratal mustaqim tafarkin Allah madidici yawan aikin aikin alkhairi da kuma ainihin kauracewa mummunan aiki a cikin suratul hijri sai Allah ta'ala ke bamu labari abin da shirage ci qala rabbi bima agawaitani la uzayyinana lakum قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم shaɗan yake المخلصين cewa rabbi ya ubangiji na bima aga waita ne dalilin halakar da ni da kai la'uzayyinan na lahun fil'aut wallah sai na ƙawata musu a bayan ƙasa na ƙawata musu san rayuwa da tsawaita buri da yi wa ƙasa ado da ainihin rumfumar abin da allah bai so a duniya ci a yi shi ba dukkan wani tafarki da ɗan adam zai hau ya tafi kan shi a karci a karkaci a bauɗe to shi ɗan ya ce sai ya ƙawata ma wannan hanyar duk wahalarta sai ka ganta ba ta da wahala ka yi nazari ka ga duk hanyar da ake saɓan Allah wallahi hanyar ce mai wahala saɓan Allah abu ne mai wahala amma mai imani ne ke ganin wahalar saɓan Allah yanzu ka duba can ganye da taba da ƙwaya me abin daɗi a cikinsa ba daɗi ba zaƙi a ciki wari da hamami ne abun mai hankali lafiya hankali ba zai wannan ba amma shi ɗan da yake iya so ya halakar da wa'ansu sai ya hana su ganin wannan illa suke yi ku duba haɗarin zinace-zinace mutum iya da matarsa ta aure ɗaya biyu uku amma sai shi ɗan ya ƙawata masa je yi zina ya je ya samu matar da bata kai tasa daraja da kima ba ya je ya ɓata rayuwarsa ya ɓata lokacin sai ya sabi Allah ake shi ɗan ne shaidan sai ya kawata wa dan adam ku duba inda ake ta fama da gidajen kalle-kalle na kallon balla sauransu a cika gida ga warin taba ga hamami ga ihu ga ashar amma sai ka ba da kudi za ka je wani kunka zaura haka ne ko ba haka ba kuma ka da bacin rai da bakin ciki akwai wani bawan allah ji yake faɗa mai ce wallahi duk lokacin da lokacin ya iya da mayatar kallon bal duk lokacin da aka yi rinjaye ga kulub din da yake so ranar kuwa higiri ko makaranta baya zuwa damuwa amma Allah ya taimake shi wani wanda ya mayantu da shi wajen kallon bal sai ya ritaya sai ya dena daga nan sai Allah ta'ala ya taimake shi ya dena kallon bal ya dena ra'ayi ta gaba an fahimci wannan kaga wannan shedan ne yake kawata wa mutum ya saka damuwa a banza da wofi cikin abin da bai halatta ka damuwa kai shi ba to wannan shedan ne ya wani alƙawarin daga nan yace sun mala'ati yanda mun bayyana aidihim sannan wallahi shedan yace sai na zo ta gaba da ku sai na shiga gaban ku an gane idan zaka fito daga gida kana tunanin shedan ya ce zai zama a gaban ka ya dinga nuna ma abin da Allah ya haramta ya dinga sa idon ka idan dinga kallon aibubbukan mutane ka zama mai tsegumi shedan ya kawata maka zama mai gulma mai leƙen al'auran mutane kana tunani yace zai shiga gabanka ka yi wannan tunanin wani mataki ka ɗauka na neman tsari ga jagorantarka da zai wajen halakarwa ya kai idonka ganinka gunda Allah ta'ala ya haramta ya shiga gabanka ya dinga nuna ma haram abinda Allah ya haramta a gaishe shi ɗan yayi wani alƙawar su mala'ati na min bayna aidihim wa min khalfihim shi ɗan ce zan zo ta baya da ku kuma ta baya da ku zan zo muku bayan gaba da ku zan kasance a baya da ku wa an aimanihim zan zo ta dama da su wa an shama'ilihim zan zo ta hagu da su duk jihar ka guda hudu kiran kisa ya zo mata gudu in gaba ka fi karfin sai ya zo mata baya in baya ka fi karfin sai ya zo mata dama da kai in haka kaza ya zo ta hagu da kai shi dan yayi wannan alƙawarin sai ya kasance a gabanka sai ya kasance a baya da kai sai ya kasance a hagu da kai da dama da kai duk kuma abin da zai kawata ma ba aikin alkhairi bane sabon Allah yi wa Allah butulci duk abin da zai kawata ma kenan da kaskantar ma da abin da kake gani mai girma ne wajen sabon Allah wa bi hadha al-i'tibar kana iblis atuwa li bani adam sai malam ibn ashur yake cewa da wannan abun kula irin wannan alƙawarin da shedan yayi na halakar da ƴaƴan adamu din nan to sai malam yake cewa in dai kai mai kula ne to za a gane cewa iblis abokin adawar dukkan dan adam ne dukkan musulmi mai imani to shedan abokin adawarsa li'annahu yaqribu minhum an yattabi'u ila ad-dalali wal halak domin shedan iya so ku bi shi ku raka shi zuwa ga tafarkin bata da kafirci da haraka dukkan mabiyin shidan sa inda zai kenan an fahimta shidan ya yi rantsuwa sai ya kasance ga ‘yan adam game da waɗannan abubuwa la'atiyar na min bayyana aidihi wa min karfi wa ana aimanihim wa an shima'ilihim sai ce wala tajidu aksarhum shakirina Allah waɗannan bayin na kai ce wallahi da yawa ba za su zamto masu yi ma godiya ba sai ya hana ku godiya ga Allah irin rayuwar da ake ciki na akwai manzan Allah yake cewa duk wanda Allah ya bashi abincin da zai ci a yi ne yawa yi gari jikinsa lafiya kalau iya da abincin da zai ci iyalansa lafiya to sai manzan Allah ya ce kamar Allah ya tara mai duniya a wannan yinin ya bashi haka manzan Allah ya ce a cin hadisi amma yanzu mutum iya da abincin wata guda amma sai kasa yi wa Allah godiya kan wani neman da ya masa ai shi ba shi da shi kullum idansa iya kallon gaba da shi sama da shi idan muka karanta rayuwar sahabbai za mu gane da yawanmu irin godiya da ya cancanta a yi wa Allah ba mu masa kuma wannan alkawarin shaɗan ne zuwa gare mu sai ya hana ka gode wa Allah kai kawai burinka bai cika ba ba ka zama wane ba ai abin da kai targetin bai cika ba saboda kai ba za ka gode wa Allah ba amma ka manta irin ni'imomin da kake cikinsa ni'imomin da kake cikinsa ka manta kairul quruni da manzon Allah ya rayu ciki ana saukar da wahayi ga manzon Allah da yaje Isra'i da Mi'raji ga Jibril yana zuwa tasiri ga dan adam an so ganshi kana tuna wannan zamanin ko fiya wata babu a lokacin fiya wata wannan wanda ake sashi a leda babu ba su da famfo da za su murda ruwa ya zubo babu shi balantana hasken wutar nefa da sauransu ba su da shi na na fatima allah ta'ala ya kare da ita ta ce wata rana idan mazan allah iya da niyyar shiga ban daki sai na tsaya na ɗau wani makari kamar gado ko wani abu mai faɗi na rike a hannuna na tare sai ta inda mazan allah ya tsagona don kara gan shi ta ce an yi wannan zamanin a gidan mazan allah sallallahu alaihi wasallam mun sha karanta hadisin da na na aisha allah ya kara mata yadda take cewa manzon allah wata rana idan iya sallar dare a ɗaki na idan zai yi sujjada sai na janye gababuwana sai na jinki kafafuwa idan ya gama sujira kuma sai na mai da suna miki ka san ɗakin riba mai faɗi ba ne yayi matsin ɗakin ya jawo haka ta faru amma kai yanzu falon kama wajen uku ne a gidanka akwai falo akwai reception akwai waye kamar an alƙawaranta mata bata a duniya kana tuna wancan lokacin kairul kurun mafificin lokaci wanda wanda suke yawo a bayan ƙasa 'yan aljanna ne suna a lokacin manzan ala sai wane filjanna wane filjanna amma akwai wanda jamfa da wando ba shi da shi haka da guda yake yau an fahimta kun manta a wannan lokacin akwai lokacin da ya shafe kwana talatin a gidan manzan allah ba a ɗora tukunya a murhu ba saboda babu wanda ake tambayar na na aisha mai kuke ci kuke rayuwa sai take ce na aishu alal aswadai muna rayuwa kan bakakin abubuwa guda biyu a tamratu wal ma' dibino muke ci da ruwa mu wuce kawai haka suke rayuwa kun manta da lokacin da mazan Allah ya yi bako ya ce aje gidansa a nemo abincin da za a biya bako a ɗakin matansa guda tara aka nemi abincin da za a biya bako aka rasa ɗakin wance babu ɗakin wance babu ɗakin wance babu duka aka zaga gidan mazan Allah abincin da za a zubo a kofi a biya bako babu da aka dawo aka ce ya rasu babu a gidan sai cewa zai sauki wannan bakon na falawul janna ni kuma na lamince masa aljanna gun Allah subhanahu wataala sai Abu Talha Ansari ya ce ha ana zai Rasulullah manzon Allah gani zan dauke shi shi ma confident da inda zasu kowa bai tabbatar da ya bar abin da za a biya bakon a gidansa ba haka aka yi amma a yanzu ba wani malami yake cewa ko abola kake yau zaka samu kayan da zaka sa ka san abola ne zaka tsinci riga ko jamfar da zaka saka yau in kana bin wa'ansu bolan abinci za a gani an zubo da yanzu ba za ka cika gobe an fahimci wannan to amma yanzu godiyar Allah ta yi karanci me dalili shedan ne yana gode wa Allah kun manta da sahabin da ya zo ga aure mata ta kawo wa manzon Allah hari ta aure shi manzon Allah Allah bai ce aure ta bai tsaya wani sahabi ya ce manzon Allah in baka da bukata ina so sai manzon Allah ya ce je ka nemo sadaki a aure mai ita ya karaɗe garin madina ya rasa dakin da zai matar sadaki ya rasa da zai bayar ba shi da sadaki mazan Allah ce koma duka ne ya koma ya rasa aikin ƙodago ya rasa dan ba abin da ya bari ba abin da ya aji amma aji abinci kakawar ɗinka mana yanzu aji abinci ka so ɗinka mana amma ka zauna ka yi wa Allah godiya sai gagara domin shi ɗan ya kawata ma butulci kullum hangen sama sama amma a addinance baka da katabus kullum burinka duniya bishin kaza bishin kaza shine burinka shine manufarka a matsayinka na musulmi a ahlus sunna ka manta da lahira ka manta zaman gabari kullum burinka fada da wani gaba da wani akan duniya a haramta maka yawa Allah godiya wannan iya cikin makayi da shida ku kula da wannan duk abin da zai raba ka da Allah ya raba ka da yan uwanka ya raba ka da aikin alkhairi ya sa ka alfahari ya sa ka riya ya sa ka girman kai wallahi shidan ne tarkon shidan ne ko kai waye in dai kana da wannan dabi'o shidan ya matar ko zaka fada an fahimci wannan saboda ka shidan ya ce wallahi Allah wala tajidu aksarahum shakirin da yawan su da yawan su ba za su gode ma bayan Allah kuma Allah ta'ala ya riga ya ce wa ista'zana rabbukum
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Allah ya ce wa ta'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku ya riga ya bada sanarwa la in shakartum inda kun gode masa Allah zai karamu wala in kafartum inna azabi lashadid idan kun yi wa Allah butulci to azaban Allah mai tsanani ce saboda ka mu gode wa Allah ya yan uwa mu ci gaba da gode masa manzon Allah yana cewa alhamdulillah ala kulli hal Allah mun gode ma a dukkan yanayin da muka zo cikin mu a ciki alhamdulillah ala kulli hal haka ake yi duk inda ka zama a cikin damuwa to wani kafi wani kafi wani dama dama duk inda ke cikin takura kafi wani dama dama a wannan rayuwa kullum kuna ji kuna gani yayi abinda ake cewa rubuto takardu mai wuce wajen malamai da almajirai da ɗaliban ilimi yan uwanmu duka inda yake ji an ce addu'a to akan duniya ne ana neman aiki ya sa ginin gida a gaba bai gama ba ko ba haka bane ya kai application ɗinsa kaza amma baya neman addu'ar ya cika da imani baya rubuto takarda mu yi addu'a Allah ya raba mu da shirin kenan ba mu taɓa yin wannan ba me amfanin duniyar da za ka samu da ƙasa ka halaka me amfaninta ba ta da amfani sun mala'atiyar na hun a wala ta ji da aka samu shakiri aya ta ƙarshe mala قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين Allah ya ce kala Allah ta ya faɗa wa iblis ukhruj minha ka fita daga gidan aljanna wannan ya zo a mataki na uku can an ce ihbit minha sannan aka ce fa ma yakunu laka an tatakabbara fiya fakhruj duk a can sauka fita nan ma sai aka sage taukantar da magana domin taukidi maganar ba ta wasa bace a karo na uku sai Allah ta'ala ke cewa ukhruj minha ka fita daga gidan aljanna mazluman mad'ura mazlum abin zargi mad'ur ay matrudin an rahma wanda ubangiji ya kore ka daga rahmarsa an fahimci wannan mazlum suka ce da maf'ul ne min za'ama ma biha al-maftuha mamhuzan idza abahu wa zammahu Allah baya faɗa wani wannan kalmar sai wanda Allah ya kyamace shi zargi shi shine ainihin masu'u daga za'ama mahamuzan iza aba wa zamau Allah ya kyamace shi dan ya zarge shi ya kore shi yasa aka ce masa masu'u abin zargi a gun Allah zargin da baki da ƙarshe madhu madhur shi ma maf'ul ne na dahara iza abada wa aqasahu idan mutum yayi nisa ga abu aka nesanta shi ai akraja kurujan mazauban madahura shi dan fita daga wannan gida na aljanna kana abin zargi kana wa mai nisa daga rahmar Allah da jinkan Allah shine mazauban madahura Allah ya ce laman tabi'aka minhum wallahi duk wanda ya bi ka daga cikin su su suwa kenan su yayin adam min attaba'idiyya ce ana min tawadansu daga ciki duk wanda ya bi shedan daga cikin su la'amla an na jihannama minkum ajma'in Allah ya ce wallahi sai na ci kautar jihannama da ku gaba daya din mafiya shi dan Allah ya ce karshen su da su da ubangidan nasu wutar jihannama ce laman tabi'aka minhum la'amla an na jihannama minkum ajma'in da ku da shi dan gaba daya Allah zai cinkusa a ku a wutar jihannama ya cika ta gaba daya Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mu daga kai da shi dan Allah ya ba mu ikon fin karfin shi daga rayuwar ka ba mu ikilasi cikin ayyukan ka ba mu imani a cikin rayuwar Allah ka jikan mu ka jikan mahaifanmu ka samu lafiya mu gama lafiya akwai wani bawan Allah da yawa da'awa wani abin alkhairi ake sanar da mu musashi a addu'a akan Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi ya sharewa da'awa hawaye ne a wani bangaren abin da yake ci musu tuwa ƙwarya sai kawo dalilin warkar wannan abu saboda ka muna kira ga 'yan uwa kamar da aka raba wannan sanarwa zuwa ga majalisai gaba daya a masa don Allah ya saka masu da alkhairi Allah ya biya bukatun suna alkhairi Allah ya shiga cikin al'amuransa Allah ya shiga cikin samun sa ya tsare shi daga fitinar rayuwa da mutuwa muna addu'a ga marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya dukkan wanda ya zo wannan masallaci Allah mai da shi gidansa lafiya Allah ta'ala ka hada mu da alkhairin da ake samu yan uwan mu yan kasuwa da suka zo wannan gari dalilin wa'azi muna musa don Allah ya sa musu albarka cikin kasuwancinsu Allah ya tsare su ya tsare musu dukiyarsu Allah ta'ala ya sanya musu albarka a cikin kasuwanci a wannan gari da sauran inda za su kusanta a gaba na tambaya su eh tambaya ne wani yake da shi har guda biyu a yace assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da imani da dacewa da kalmar shahada a ƙarshen rayuwa tambayar sa na farko yake cewa malam ya halatta abi ne na fila sallah domin gudanar da farilla
na mutum biyun ba ta biyu kuma menene hukuncin wanda yake yake jagora a tafiyar sunna wanda yake jagora a tafiyar sunna ko kuma limamin masallacin sunna amma yana karban kudin riba duk wata-wata
da tambayar farko ya halatta mai nafila mai farilla bi mai nafila ya halatta akwai hadisin mu'azu bin jabal ya cikin sifatu salati na albani da na malam musulmi wanda hadisi ne mashahurin hadisi da mai bibiyar darasin sallar mu duk mun karanta wannan ya halatta kana za ka yi farilla ka bi mai nafila ka san nafila yake gabe shi hadisi ya tabbatar da ya halatta wannan kuma idan harakan ta faru a jan sami a mai sanisiya jagora ga addini ko limami an tabbatar ba shari'a ake masa ba kun san in aga mutum ya dan gaskiya mai shari ba Allah wallahi a dinga leka ta ina yake samun kudi wani ma ce wai wai kudin corona ya samu a dinga leka wani kuma ga iyawa iya canja waya me yake yi to Allah ne ya buɗa masa kuma ya zaka yi in dai ba wannan bangaren bane na hasada da leken asirin mutane in ya tabbata akwai evidence dalili mai karfi abin da yake samu riba ce ko rashawa ce to ya samu yan uwansa malamai ba kai ba ba kai mabi ba yan uwansa malamai a faɗa musu kira mai nasiha le kulle makamin makan amma in hasada ce da tsaye gumi sai dai ka mutu kuma dan Allah ba zai wulakanta malamai ba wannan shine gaskiyar magana Allah ta'ala ya taimake mu a ga zamana ya samu lafiya mu gama lafiya fa subhanaka allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum